الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون نحن نقص عليك أحسن الخبر بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
حسن
صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان آه بركة مديو تكن تفسير القرآن دمك جدان رواه زاوية مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه أجرين سفاري شابيو قوات رمضان شكرا دبو دايا دا هدو دا عشرين دا أربعين دا هدو ودي دي دي دا بيو قوات هدو شكرا دبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية آمنا cikin سورة يوسف عليه السلام inda jiya muka fara ta lokaci ya cin mana a muna magana ne akan ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya zo ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama isan annabi yusufa alaihi salam ya ba da ita bamban yadda wato kisoshi da suka gabata ita nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi Sheikh Ibrahim ya radiyallahu ta'ala anhu yake bayani akan menene dalilin da Allah ya sa ya ce ahsanal qasasi mun kwana inda ya ce jibrilu ahsanul mala'ikati ya ce mala'ika jibrilu shine mafi kyawun mala'iku wal qur'anu ahsanul kutubi shi ko alqur'ani shine mafi kyawun littattafai wa yusufu sahibul qissati ahsanul anbiya'i yusufu kuma ma'abocin qissan nan shine mafi kyawun annabawa ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مطلقا كما يا سوقا ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zamanto shine mafi kyawun mutane a sake da haka yace la jarama an summiyat ahsan al qasas da haka babu makawa a kira wannan wato labari mafi kyawun labari au ahsan al qasasi لأن فيها حسد إخوة يوسف ليوسف koko an kira ta mafi kyawun labari ne da a ciki aka samu hasada ta ‘yan uwan annabi Yusuf gare sa wa muhawalatahum li qatlihi da kuma ƙoƙarinsu wajen kashe sa wa ilqa'ihi fil jubbi da kuma jefa shi cikin rijiya wa bai'ihi da sai da shi hatta fara abdan har ya zama bawa eh wa wato wa gurbatuhu wa sajnuhu akwai kuma baƙontakansa da kuma sa shi kurkuku da kuma wadda khala fi khabarihi khabar tazwijihi bi zulaikha a cikin labarin aurensa zulaikha ma ya shiga eh a ciki akwai furqatun wa wuslatun wa ishqun wa ashiqun wa ma'shuqun wa firaqun wa wisalun duk waɗannan abubuwa kissar ta tara su akwai rabuwa akwai saduwa akwai bege akwai mai bege akwai kuma wanda ake bege din akwai rabuwa da saduwa yace duk kissa kullu qissatin tazammanata qissatu yusufa yace duk wannan bisa annabi yusufa ya tara abubuwan nan hatta sara malikan sa'isan har ya zama ma sarki mai jagoranci ba da ma kana abdan mamlukan bayan ya zamo bawa abun mallaka wa hasadahu ikhwatuhu fa afa anhu anhum ‘yan uwansa suka yi masa hasada kuma ya fi musu min gairi mu'akhadatin ba tare da kamu ba, ta yin da a gaba yake cewa, La tasriba alaikum yau, yaghfirullahu lakum. Wali haza qala ibn Abbas dan haka ne sayyidina Abdullah ibn Abbas yake cewa allimu ariqa'akum surata Yusufa. Ku koyar wa bayinku suratu Yusufa ma qara'aha mahzunun illa faraja Allahu alaihi. yace wani mai cikin bakin ciki ba zai karanta suratu yusuf sai Allah ya yaye masa bakin cikin sa eh wato ubangiji yace nahnu naqussu alayka ahsan alqasas mafi kyawu labari bima auhaina ma din masdariya ce ai bi ihaina ilayka hadha alquran aikowar mu gare ka wannan qur'ani wa in kunta min qablihi lamin alghafilin gabanin wato alƙur'ani ba ka san wannan labarin ba. Eh, na'am.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نعم قال
آه أنا son mutum ya zamo mai ɓoye sirrinsa daga cikin abin da surar wato take nunawa a ɓoye sirri yana da mahimmanci kuma bayyana sirri yana kawo asara babba a cikin rayuwar mutum ya dace mutum ya rika rike asirinsa yayin da ya ce ka tuna lokacin da annabi yusufa ya gaya wa babansa yaqub ya ce ya abati inni ra'aitu ahda ashara kaukaban ya ce na gani a mafarki taurari goma sha ɗaya tare da rana da wata ra'aituhum li sajidin taukidi ne yace dukkansu ya gansu suna masa sajada kaga su ba su da hankali amma an ba su sifa ta mai hankali dalilin sajidi na din aiki na mai hankali ne aiko to wannan sifa da aka ba su shi yasa aka ce ra'aituhum ya dace a ce ra'aituha amma da suka yi sajada wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam kaga za a ba su sifan mai hankali ko رأيتهم لي ساجدين إيه رأى في المنام أولا لاثنتي عشرة خشبة طوالا yace ya gani a cikin mafarki wato itace goma sha biyu masu tsawo rukkizat alal ardi an kafa su a ƙasa fa kharajat khashabatun saghiratun minha wani itace karami ciki ya fita wa taghallabat alal ihda asharata hatta qala'ata ɗan ƙaramin lairin jayi wato itace goma sha ɗaya har ya cire su, sai ƙasaha ala abihi sai ba babansa wannan labari, faƙala lahu la ta ƙusa hadin ru'ya, kada ka ba da labarin wannan mafarki, ba a son mutum ya riƙe yawan faɗan mafarki, saboda wani sirrinka ne in ka faɗa to wani zai sani sai cutar da kai, Allah kiyaye, fara'a ba da zalika hadin ru'ya lati ذكرها القرآن bayan waccan mafarki da yayi sai ƙara ganin wannan wanda Qur'ani ya kawo qala innahu ra'a fil manami 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara yasjuduna lahu fasami'at darratu ummihi kishiyar mamarsa sai ta ji wannan labari kuma wani abun mamaki yar uwar mamarta ce ai shakikai lokacin ba haramta auren shakikai ba matan annabi yaqub duk wa da kani ne suna da kuma bayi guda kuyangi guda biyu ya ‘yantar da su su ma ya aure su, ita sai da Rahila da kuma Liya ko Laya, duka wa da kanwa ce, ‘ya'yan labana ne. E, wa ƙasashe ƙisata ala ikhwati sai kishiyar mamansa ɗin wato Liya ta ba da labari a kan uwansa. Faƙalu, ma radi an yasjuda lahu ikhwatu hatta yasjuda lahu abuhu wa ummuhu. yace bai yarda a ce ƴan uwansa kadai za su masa sajada har da iyayensa sayara don haka zai gani wa mu bi qatlihi sai suka yi niyan kashe sa eh مجھے
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ہوں، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم na'am wato annabi yusufa bayan da ya ga wannan mafarki mafarkin bai tabbata ba sai da ya kai shekara tamanin eh wa hadhihi ru'ya ra'aha yusufu wa baqiya 80 sanatan ya wanzu tsawon shekara 80 qabla an tatahaqqaqa gabanin ta tabbata فلهذا الرؤيا الصالحة يتأخر ظهور تفسيرها ذاك مفركي نجري واتو ya ganin fassarar ta din yana jinkiri yana bisharatu don albishir ne arada Allah an yutli aka alama ya suru ka qabla ibani Allah yana so ya tsinkayar da kai akan abin da zai faranta maka rai tun gabanin lokacinsa da khilafi ar-ru'ya sayyi'ati sabanin mummunan mafarki fa innaha tadhharu ajilan ita tana bayyana da gaggawa wa li'annaha isa'atun yu'akhiruha Allah tabaaraka wa ta'ala ila qurbi zuhuriha dan kuma ita muzantawa ne Allah yana jinkirta ta har kusan bayyanan ta tukunnan sai ganta fala tara ru'ya sayi'atan illa waja'at qariban ba za ka ga mummunan mafarki sai fassaranta yazo da kusa eh fa baina bidayati ru'ya wa ta'wiliha makatha yusufu 80 sanatan wato annabi yusufa ya zauna shekara 80 tun daga farkon mafarkinsa har zuwa fassaranta. Lamma ra'a alkawakiba wa hiya ikhwatuhu wash-shamsa wa hiya khalatuhu. Ite taurarin da ya gani sune ƴan uwansa. Ranar kuma innasa ce, wal qamara wa huwa abuhu. Farin watan kuma shine babansa, saboda ma'aifiyarsu ta rasu tana tana naƙudan Binyamin ne. Ita Rahila din. Ta rasu tana naƙuda. Don haka iyar tasu ita ce innarsu kamar da muka faɗa ya aurewa da kanwa ne lokacin ba haramta ba kama ra'a rasulu sallallahu alaihi wasallama annahu yadhbahu baqaran wa ra'a salman fi sayfihi fi ghazwati uhud kamar da annabi ya ga wato saniya yaga kuma dakushewa a takobinsa a yakin uhud yayi mafarkin nan sai ya ce wa mutane kar a fita yakin uhud sai samari suka ce suna so a fita saboda su kuma yawancinsu ba su halarci yakin badar ba suna so su yi wato tashaffi da wannan fita da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar fita sai dattijai duk da ma mun karanta ali imrana dattijai suka je suka ce musu annabi ya niyyar fita ba kuka sa zai fita sai suka je suka samu annabi don haka abin da ka faɗa a yi sai ce a'a ai mun ɗauki makami ba mu ajewa to dalilin wannan mafarki an samu wato tangarda yakin Uhud fa kana ta'wilu zalika ma waqa'a fi Uhud min istishhad almuslimin kaga fassaran sai ya zamanto abin da ya auku na samun shahadar musulmai a yakin Uhud kare insha Allah eh wal hazimatu allati waqa'a lilmuslimina wato karea da ta auku ga musulmai huwa fallu alladhi waqa'a fi sayfi an-nabi sallallahu alaihi wasallam shine dakushewa da ya auku a takobin annabi yace hakaza ru'ya walihada yas'ubu ta'wilu ru'ya dan haka fassarar mafarki yana da wahala illa liman ya'lamu al-arabiyyata jiddan sai wanda ya san larabci sosai wa ya'lamu al-qur'ana wal haditha kuma ya san al-qur'ani da hadisi ma kuma ya kunu nayyir al-qalbi ya zama yana da hasken zuciya هذا ربما إذا عبر الرؤيا تكون موافقا yace hakan ma idan ya fassara ta ta iya zuma daidai eh ala anna ruya li awwal abir an ce ita mafarki tana tabbata ga farkon mai fassara ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ar-ruya karijil ta'ir yace kamar wato kafan tsuntsu ne idan tsuntsu ya taba ya dauki abu da kafansa kana taba ba fadi zai ba to mafarki ana fassara ta haka zaka tabbata kamar hadisin da yake albala'u muwakkalun bil mantiqi mutum in ya furta abu a bakinsa zai wahala bai same shi ba an gane yayi da haka mutum zai faɗi magana annabi ya ce faɗi alhairi eh ya ce mutum in zai magana kar ya faɗi magana mara kyau in mara kyau zai faɗa faliyas mutu ce to haka mafarki yake in dai an fassara ta to za ta bi mutum idan mutum ya mummunan mafarki sai juya daga ɓangaren da yake sai tofi da su uku ya yi a'udhu billahi mina shaitanin rajim a'udhu billahi mina shaitanin rajim ya yi su uku nan shikenan za ta cutar da shi ba kuma kar ya faɗe ta falihaga man ra'a ru'yan yaktubuha an a'da'ihi yace duk wanda ya ga mafarki to ya koye ta gabarin makiyansa li'annahu idza ubdira bi shay'in idan aka fassara shi da wani abu yaqa'u kama ubdira zai auku kamar da aka fassara shi ne walau kana ghayra zalika ko da ya zama ba haka bane eh sai annabi yaqub yace ya bunayya la taqsus ru'yaka kada ka bada labarin mafarkin nan naka ga ƴan uwanka فيكيد لك كيدا زاسو مكا ما كرسي ببا يحتال في هلاكك حسدا واتو زاسو دبارا هلكاك دون حسدا كما سورا تنا نونا واتو حسدا اشكي انقوا اغاني اي tunda gashi ɗan uwansa ne wanda iyayensu mata mawa da kani ne amma sun masa hasada an ce ita hasada a cikin dangi asali ne amma a wani guri far'u ne alhasadu fil ashirati aslun wa fi ghairiha far'un haka malamai suka ce dan yanzu a rayuwa sai wani abu ya hada ka da wani mutum zai maka hasada amma in dan uwanka ne Allah ya fifita ka akan shi shikenan kai laifi babu kamar wato ƴan uwa wanda suka zama dan in kuna banul a'mam da banul akhwali wannan hasada ya fi karfi a cikin su famali arani wa ibn ammi malikan ko inji zuhairu ko nadaga saboda haka ka gani abu yana da asali don gado ne misali kakanku yana da baiwa ko wani daga cikin dan uwanku yana da baiwa sai ka samu baiwan to kai laifi in kai haka an gane yayi shi yasa yawanci ba a amfanuwa a cikin dangi kamar yadda wani zai amfana a waje ga annabi sallallahu alaihi wasallama kaga banu ammihi da amamu din sun hadu da matayensa sun sa shi a gaba daga ƙarshe Allah ya ɗaukaka shi da to haka abin yake suran tana nuna wannan kuma ƙarshe in kai haƙuri Allah zai ɗaukaka ka. Eh, li'ilmihim bi tawiliha sun san fassaranta, min annahum humul kawakibu, washamsu ummuka wal qamaru abuka. Yace inda shaytana lil insani aduwwun mubinun. Yace shi shaydan wato makiyi ne mai bayyana kiyayya zuwa ga ga dan adam. Eh. Na'am. Okay. Mun karanta nan ma? وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث yace haka nan ubangijinka zai zabe ka nan gaba ya koya maka fassarar mafarki eh wa yutimmu ni'matahu alayka kuma zai cika ni'imarsa gare ka shine annabtaka wa ala ali yaquba haka zai cika wato ni'imarsa ga dangi annabi yaquba duk da wannan abin da suka masa su mutane ne nagari Allah yana so ya cire wani darasi ne an gane ai wa wannan menene busiri ya fada wa kulluhum sulaha'ukum eh ayyan uwansa sun zalunce shi amma yace dukkan su mutanen kirki ne karka zaci cewa su wani abu ne Allah yana so ya fudda wani ilimi ne a cikin wannan kisan an gane ayin eh wa bidhulmi abna'i abna'i yaqub akhahum kamar dai haka wa kulluhum sulaha'u kar mutum ya zaci annabtaka akwai tawaya a ciki kama atammaha ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima ga iyayenka shine annabi Ibrahim da annabi Ishaq inna rabbaka alimun dan ubangijinka ya san da halittunsa kuma gwani ne a cikin duk abin da yake aikatawa na'am لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين حسبك هل انت هذا مخرج وني دغنه na'am ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yace laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ili waɗannan yahudawa da suka aiko akan a tambayi annabi wato labarin annabi yusufa Allah yace akwai wato ayoyi da yawa a cikin kissa annabi yusufa da 'yan uwansa ga masu tambayan nan sai Allah ya fara ba da kissa yace iz qalu li yusuf la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina kuma an ce suran tana nuna cewa kada ma'aifi ya fifita wani daga cikin ‘ya'yansa don ga abin da zai kawo, karka fifita da don kafi son uwarsu, dukkan yara a daidaita su a komai haka annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya wa wato Nu'man ya ba Bashir babansa ya bashi bawa, da ya bashi bawa sai ya zo wajen annabi ya ce, gashi ɗan nan nawa na bashi bawa, ya ce, shi kaɗai kake da shi ya ce, a'a, akwai wasu ya ce to sauran ma ka ba su ya ce a'a ban ba su shi kadai ta a'a wannan zalincin ba zan shaida ba don haka idan ma'aifi yana fifita wasu yara akan wasu yara yana kawo husuma tsakanin su mutum ya zama mai adalci a tsakanin yaransa kissan nan tana nuna haka kaga annabi yaqub yana son annabi yusuf da binyamin sosai to wannan abin kaga abin da ya kawo Allah ya kiyaye amma ba an ce wai ba za ka wa ɗanka wani kyauta a cikin ‘ya'yanka ba kowa da mustawansa. Misali yanzu wannan babban mutum ne ka ɗauki gida da mota ka bashi, kaga ai ya kai amfani da shi ba zai zama zalunci ba, sai dai malamai sun ce wai makruhi ne. Wannan kuma ka da daga kasuwa ka kawo masa alewa ko tunda yaro shekaran sa biyu ba alewa yake so ba, to ba laifi ba ne yayi, amma makruhi ne shi ma saboda zai kawo wani abu shi ma. Ba laifi ba baya ba ɗansa abin da yake so, amma kada ya ware wani akan wani. Eh, to wannan wannan sura tana nuna wannan abu eh su suka ce annabi yusuf da dan uwansa shaqiqin sa binyaminu ahabbu ila abina minna sun fi soyantuwa zuwa ga babanmu sama da mu alhali mu kuma ga mu jama'a guda mutum goma inna abana lafi dalalin mubin lalle ma'aifinmu yana cikin tsananin soyayya gare su bayyananne eh uqtulu yusufa sai ‘yan uwan suka ce, Maganin wannan abu, mu kashe Yusuf kawai, addawa fi hada an taktulu Yusuf. A witrahuhu ardan, ko ku jefa shi a wata ƙasa mai nisa, sawau bain alƙatli wa tagribi. فعلى هذا التغريب الذي كان يقع من النصارى لأبناء المسلمين بمنزلة القتل دو wanda aka kai shi guri mai nisa aka daure sa tamkar an kashe sa shi Ibrahim ya fada eh shi yasa idan mutum ya laifi zaka ga an kai shi an daure shi a wani gari yakhlu lakum wajhu abikum idan kun yi haka fuskar ma'aifinku za ta wofanta gare ku ku kaɗai. eh yace maqsuduhum bi qatl yusufa an yansa yusufa wa yakhluwa lahum wajhu abihim fayuqbila alaihim ya fuskanta gare su wala yaltafitu li ghairihim ba zai juya ga wasunsu ba hadha maqsuduhum shi ne wato manufansu, kaga su ma'ai ba laifi suna son babansu ya so su, wata kunu in ba'adihi ƙauman salihin, bayan kun shahadartar da shi, sai ku zan mutane na gari. Aika tubu na ilallahi ta'ala, wata siru na minas sulha'i wa Yusufu kad halaka. Sai ku zama cikin bayin Allah na gari, annabi Yusuf kuma ya halaka. Hadal hasadu sabaka al-ikhwati Yusufa. Eh, al-ikhwatu ala qismaini. Shehu Ibrahim ya ce, ‘yan uwa kashi biyu ne, akun ya sudu a kahu, akwai ɗan uwa da yake wa ɗan uwansa hasada wa yi hawilu katlahu wa halakahu, yana ƙoƙarin kashe sa da shahadantar da shi, kama wa ƙa'a li ikhwati Yusufa fil bidayat, kamar yadda ya auku ga ‘yan uwan annabi Yusufa a farko. wa yujadu akhun safin yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kuma ana ana samun dan uwa mai kyan zuciya wanda yake so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wanda an faɗi mumini haka yake ko kama waqa'a li Musa kamar yadda auku ga annabi Musa arsalahu Allah Allah ya aiko shi fa talaba an yusharikahu akhuhu fi risalati sai ya nemi dan uwansa ya tarayya da shi cikin manzanci hatta ursila rasulan ma'a Musa har aka aiko shi shi ma manzo tare da annabi Musa hada ghayatun fi mahabbati al-akhi li akhihi wannan shi matuka ce ta soyayyar dan uwa ga dan uwa shi yasa mutum kada ya rabu da dan uwansa akwai wani mawaki yana cewa akhaka akhaka inna man la akhallahu kasai al-hijab ghairi silahi ka riki dan uwanka ka riki dan uwanka duk wanda yake ba shi da dan uwa kamar wanda ya tafi yaki ne ba shi da makami ai kashe sa za a yi an gane yayi dan haka in uwantaka cikin Allah a rike shi sosai eh dalilin haka hatta sara nabiyan bi sababi akhihi eh ya zama annabi dan dan uwansa dan haka ya shehu Ibrahim yace al-insanu yanbaghi an yakuna fi sinfi sani la fi al-awwal ya dace mutum musulmi ya zama a cikin nau'i na biyu shine wanda zai so dan uwansa ba a cikin wato nau'i na farko ba shine zai wa dan uwansa hasada Allah ya kiyaye mu eh na'am qara'na qala qa'ilun minhum annabi yahuza cikin su yace la taqtulu yusufa karku kashe sa amma wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi wato tsakiyar rijiya muslimil biri yaltaqidhu ba'd as-sayyarati yace wasu matafiya za su yi tsintansa in kuntum fa'ilin muta'alliqun bihi kenan in kuntum fa'ilina idan dai za ku yi haka to فقره وألقوه في غيابة الجب كنا ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك إيه كان أشدهم محبة فيه وأتون دي في قدم سويا أن يوسف شين يهودا للقرابة بينهما هم ابن خالة إن إناني نعم
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, ƙalu ya abana, suka zo suka ce, Baba, malaka la ta manna ala Yusufa, muna tafiya kiwo kullum, amma ba ka yarda da mu akan annabi Yusuf mu tafi tare? Kuma mu muna kyautata masa kullum, wa ina lahu la nasihun, a tau ila abihim, wa ƙalu lahu, limadha la tursilu Yusufa abadan yamshi ma'ana. Me yasa baka sakin annabi Yusufa ya tafi tare da mu? Arsilhu ma'ana gadan, ka sake shi mu tafi tare gobe a daji, yarta wa yal'ab, ayyanshaf wa yastafi, ya je ya yi nishaɗi ya samu yalwa shi ma ya wasa. wa inna lahu lahafizun kuma za mu kiyaye shi qala in qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi yace tafiyar ku da shi zai bakanta mini rai dan zan rabu shi bana son rabuwa da shi wa khafu an yakulahu dhibu yace kuma ina tsoron kada kura ta cisa kanat arduhum kathirat ad-dibai kasan nasu akwai kuraye da yawa shi yasa ya fada wa antum anhu ghafilun ku kun rafkanu gabarin sa har kuraje cisa an ce wasu sababu fi hada anna yaquba ra'a fil manami 11 diban dalilin da yasa ya faɗi haka an ce annabi yaquba ya ga kura 11 akhadhu yusufa wa aradu qatlahu sun kama annabi yusufa sun so kashe sa hatta taghayyaba anhu anhu yusufu har annabi yusufa ya fake gabarin sa wama ra'ahu ba'da zalika bi ƙara ganin shi bai ga wannan mafarki لهذا قال لهم أخاف أن يأكله الذئب ذاك ne faɗi wannan magana wal bala'u muwakkalun bil mantiqi an gane ai mutum ya faɗi abu to zai same shi Allah kiyaye ai to qala innahu yakhafu an yakulahu dhib سيأتي الخبر أنه أكله الذيب لا سيما وهو من أهل الله من خواص الحضرة باب كمر أشي شيرا دكتكين كيبانتتون على رن الله لما خاف من غير الله آتبه الله على ذلك أجي فلهذا يأتي الخير الآن أن الولد أكله الخبر الآن أن الولد أكله الذيب مم. نعم أوكي قالوا لئن أكله الذيب idan kura ya ci sa alhali mu jama'a ce lalle mu mun isa gajeyyu ta yaya za mu bar kura ya ci sa ajizuna nahnu asharatu rijalin indahum saghiruhum ya'khudhu dhibu akwai karamin su kawai a ce kura ya kama shi idan fa nahnu ajizuna arsilhu ma'ana faqat ala ma ra'a wa ala ma qala arsilhu arsalahu ma'ahu eh falamma dhaha okay فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Falamma zahabu bihi da suka tafi da shi kiwo, azamu an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbilin. suka yi niyya sa shi a cikin duhun wato rijiya haisu na za'u kamisahu wa darabuhu suka kwabe masa riga suka rika dukansa fa farra ila akhin sai gudu zuwa ga dan uwa fa darabahu shi ma ya ƙara dukansa wa farra ila akhara ya gudu wajen daya fa darabahu wa farra ila akhara fa darabahu aka suka rika masa kawai in yaje wannan ya duke sa in yaje wannan ya duke sa wa khala'u thawbahu wa jarraduhu fa sara yasihu yana ƙara ya ƙulu ya yi akubu laura aita ma ya fa'alu bi abna'ul ima'i yace da ka ga abin da ‘ya'yanku yangi suke muni wa alƙahu filbiri ba da maƙayyaduhu suka jefa shi cikin wato rijiya bayan sun dabaibaye shi falamma waka a filbiri wa huwa binu saba asharata sanatan lokacin da ya fada a rijiyar yana da shekara sha bakwai ne audunaha ko koma bayan ta kaɗan da Allah tabaraka wata'ala sai roki Allah da wannan addu'a an ce duk wanda ya roki Allah a cikin wato damu Allah shi ma zai yaye masa ya shahidan ghaira ghaibin ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin farij alayya an gane ai ya shahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin farij alayya eh yace Allah ka yaye muni wannan damuwa eh laisa bi sabiyin ba yana yaro bane shekara 17 faja'ahu jibrilu take malaika jibril yazo masa Allah yace wa auhayna ilayhi fil jubbi muka masa wahi amma ba na annabtaka ba ilhama ne latulabbi annahum zaka basu labari ba'da al-yawm bi amrihim da wannan abun da suka yi maka auha Allah ilayhi qabla sinni al-wahyi Allah ya masa wahi gabanin shekarun wahi adatullahi al'adan Allah annahu la yanzilu ko la yunzilu alwahya illa ala ibni 40 sanatan Allah baya sauko da wahayi sai ga mutum mai shekara 40 ne kadalika alwilayatu la tatakammulu fi shakhsi illa ba'da 40 sanatan aka ne walitama baya cika ga mutum sai akai shekara 40 eh shine sinu rushdi wal ilmu haka ilimi ba zai cika sai mutum ya kai shekara 40 wal aqlu kadalika aka hankali ma baya cika mutum sai ya kai shekara arba'in amma mutum ko ne amma ba zai yarda ba fa sai ya zo shekaru ya tabbatar haka ne an gane yayi an ce dan adam kullum idan yayi abu to in bai kai shekara arba'in ba to zuwa lokaci kaɗan sai ya ga sai akwai kuskure kullum rayuwarsa haka ne in yayi abu yau to gobe sai ya ga ba daidai ba ne amma lokacin an ce ba daidai ba zai yarda ba yana ga daidai ne amma shagari ma zai ga wannan fa ba daidai ba ne sai ya kai shekara arba'in hankali ta ɓangarori guda hudu zai zo masa eh kuma haka idan ya ƙara wasu goma hankali na ɓangare ɗaya zai tafi in ya kai tamanin hankali zai zama babu an gane ayi sun maradar nahu asfala safilin illallabi na amanu wa amilu salihati sai mutane wanda suka zama na Allah su ne Allah yake barin su da hankalinsu amma duk wanda ya kai shekara daga hamsin za ka ga ɗanka ya tadakhal alaika fi umurika ɗanka ya ce, "Ah, baba ba haka ba fa, haka kaza za a yi, yau haka za a yi to, in an je sittin ma haka za ka gani saba'in ma haka tamanin sai abin da aka maka an gane yayi kuma ko akwai addini ma haka ne wannan al'adan Allah ne haka ne eh shi dan adam dama an ce shekarun da aka bashi na karfi shine shekara arba'in din nan eh shekara arba'in eh Allah kiyaye eh wato Allah masa wahayi kazalika auha Allah ila Yusufa wa huwa ibn 17 sanatan amma sai ba shekara 40 ake yin wahayi amma shi an masa yana da shekara 17 wa Yahya wannan ku cire alif din ku sa alif maksura ne ba alif wannan bane wa Yahya wa Yahya Allah ya masa wahayi ibn 3 ibn 3 sinina dan shekara uku wa Isa inda ma wulida annabi Isa kuma an masa wahi ɗan lele ko an masa wahi lokacin da aka haife sa eh inni abdullahi atani alkitaba ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya kaji duk wannan a lokacin da aka haife sa ya fada an ce ba wanda ya sai faɗi magana na wajen Allah Allah ya bar shi an gane yayi dole sai Allah ne zai faɗi haka amma mutum ya faɗa din kuma irin su wassalamu alayya yawma wulidtu a wassalamu alayhi yawma wulida da ko eh wassalamu alayhi yawma wulida Allah zai fada amma shi amincin Allah ya tabbata gare ni ranar da aka haife ni a gaban Allah mutum zai nuna kansa sai yaushe za a shafe sa amma shi dan lele ne akwai akwai ana kira al-awliyaul mudallaluna a cikin waliyai ma akwai masu irin halin nan eh yana da da aka haife sa shi Allah ya masa wahayi yace ma siwa haula'i min al-anbiya'i ma nubbi'a illa ba'da 40 sana illa ba'da 40 bayan waɗannan a annabawa ba wanda aka bashi annabta sai bayan shekara 40 dan haka mutum kar ya gagga a rayuwa eh musamman matasa ana tare da iyaye a zamanto ana musu ladabi da biyayya da hankalinka in baka cika wannan shekara 40 ba za ka samu hankali cikakke ba kuma ko ka cike su akwai ilmu tajarubi yau da gobe sai baka gani ba sun gani ai eh falamma dakhala fil jubbi kullu ma kana fihi min al hayati wal hasharati lajat ila zawiyatin ukhra yayin da ya shiga rijiyan dukkan wasu macijai da kwari sun fake wani kusurwa suka tare guri daya ikraman li yusuf alayhi salatu wassalam yace dan girmama wato annabi yusufa ma'adal af'a banda kumucin maciji فإنه تعرض له شيء أبو جروى واتو النبي يوسف دين فحال جبريل بينه وبينه ملائكة جبريل نيشي قتكاني سو وألقى على أذنيه الصمم تاكي جيفا مسا كرمانتا أكون ننسى فلهذا تجد الأفعاء أصم دائما ذاك ذاك ساموك مرتين مشيجي شي كرماني كله الله أكبر إيه Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amri hada wa hum la yash'urun a lokacin ba sani ba zaka ba su labari ai la yash'uruna lian halaykuma mutabayinatun fi dhalika alwaqt halinku ya sha bamban inda ma taltaquna marratan ukhra taltaquna fi ahwalin mutabayinatin hatta hum la ya'rifunaka wa waqa dhalika kuma haka ya auku iltaqaw wa huwa malikun sun hadu shi yana sarki wa hum sa'aliku suku suna talakawa kaji ai in an ce su'uluku talauci ma mafi tsanani ina kamar irin yan daba yan jagaliyan nan su ne sa'aliku eh fa ma sha'uru annahu yusufa yusufu basu ji cewa annabi yusuf bane ma sarki suka da shi eh na'am
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون na'am ubangiji tabaraka wata'ala yace basu dawo ba sai cikin dare waja'u abahum isha'an waja'u abahum yabkuna suka zo wa babansu suna kuka isha'an wato farkon dare falamma fa'alu ma fa'alu ta'akharu ila al-layl sai jinkiri sai da daddare suka dawo falamma janna al-laylu dakhalu ala yaquba kulluhum yabki dare duhu suka shigo wa babansu kowa yana kuka قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبئ منتفي منا سيري وتركنا يوسف عند متاعنا منبر النبي يوسف وجن كايمو فأكله الذيب كورا سيتجسة قال أكله الذيب يتي كورا نيسيسا قالوا نعم قال أتوني بقميسه تو وكامري جنسا أتوه بالقميس فإذا هو ملقق بالدم suka kawo masa rigan an shafe ta da jini masara ya shummul kamisa ya zama yana shakan wannan riga wa ya ƙulu ma ahlama hadha dhiba mamakin hakurin wannan kura qatala waladi amma ma shakka qamisahu har ya kashe dana amma bai tsaga rigar sa yace kai kuran nan da hakuri take eh kuma wannan yana nuna cewa ma'aifi ya daina karban maganar yara a shari'a maganar yaro ba a karbanta an gane ayi ko da laifi suka yi sai tsakankanin su kuma da sharadin cewa wani babba bai shiga tsakaninsu ba, za a karɓa ko a shari'a ma laifi irin nasu tsakaninsu, amma yanzu ta kai ga yaro zai zo ya gaya wa ubansa magana ya yadda yaro ƙarami fa bai balaga ba, sai raba shi da danginsa duka ma. Wannan kuma zai kai mutum zuwa ga halaka. An fahimta yi, eh, yaro guda ɗaya, ko kuma mace, wanda mace ba a karɓan magananta kamar kowa yadda ya sani, ko su ɗari ne matsayin namiji ɗaya suke amma matarka za ta zo ta kera maka ƙarya ta raba ka da danginka har abada ka tafi wuta na haka mutane a kula a shari'a maganan mace ba a karɓa ba a karɓan maganan yaro kuma in kuma ka ce za ka karɓa za ka ga inda za su kai ka an gane yayi inna min minna min auladikum azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum an gane saboda haka ba a karɓan maganan kuma ba wai mun rena mata bane a shari'a ne ya aje wannan abun ba mu muka faɗa ba ko guda fudu ne ba su kai sai dai a shari'a kamar na dukiya filmali za a iya karɓan shaidan mata kamar guda biyu a matsayin namiji ɗaya kuma da rantsuwa tukunna amma su biyu ma ba za a karɓa ba amma matanka za ta zo ta gaya maka magana sai ka yarda da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halakatin rijalu ina ba'atin nisa suke maza za su hallaka lokacin da suke bin matansu shine mace ta gaya maka magana ka yarda dan ƙarya su ba komai bane a wurin su za su rintse maka ma kuma yaro ma haka ne dan haka kaga gashi waɗannan annabawa ne ga abin da suka hila wajau abahum isha'an yabku har kuka fa suke Allah kiyaye addini ba wasa bane kuma lahira ba wasa bane mutane a kula eh suka ce wa ma anta bi mu'minin lana kai ba za ka gaskata mu ko da ma mun yi gaskiya kaga anan magana ta fita eh وجاءوا على قميصه بدم كذب سيدة عائشة رضي الله عنها tana karanta gurin nan bidamin kadibin suka zo wato waja'u bidamin kadibin ala kamisi sun zo da jinin ƙarya a kan rigarsa saboda ladabi ga annabawa ne wato ladabi su annaba ne sai ta ce waja'u ala kamisi bidamin kadibin jini ɗanye zabahu sakhlatan sun yanka wato wata ɗayar tinkiya wala tsakuhu bidamiha suka shafa wa rigan jininta wana su an yi shukul kamisa suka mance ba su tsage ta ba annabi yaqub da ya ga wannan yace bal sawwalat lakum anfusukum amra yace bari rayukanku ne suka zayyana muku wani abu dai kawai sai kuka aikata shi amma fa sabrun jamilun wato amri shine mubtada din an goge shi fa sabri amri sabrun jamilun wato ni lamarina kikkiawan hakuri ne ba zan razana ba eh wallahu almusta'anu Allah shine abun neman taimako akan wannan abun da kuke fada eh yuka anna yaquba kana indahu baqaratun ana bada labari cewa annabi yaquba yana da wata saniya yahlubu labanaha li yusufa yana takan nononta ga annabi Yusufa, wa wato lihirsi Yakuba ala Yusufa zabaha al-ijla. saboda son da annabi yaquba yake wa yusufa ya yanka dan marakinta alhali ita tana shayarwa ne liyabqa labanu mutawaffiran li yusufa dan nonon nan ya zama yayi yawa ga annabi yusufa shi kadai zai sha fa atabahu allah min babil hasana min babi hasanati al abrari sayyi'ati al muqarrabina dalilin wannan da yayi sai Allah ya zarge sa amma ba laifi bane fa ka yanka a'a a wajen su su annabawa ake magana an gane kullum muna karanta hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin annahu farraqa bainal ijli wa ummihi ya raba tsakanin wato dan maraki da uwarsa eh fa huwa sayufarraqu bainahu wa bain yusufa ko fa huwa sayufarriqu bainahu wa bain yusufa shi ma zai raba tsakaninsa da yusufan nan nashi an gane ai eh wa min janibi yusufa Yusufu ta ɓangaren annabi Yusuf, wannan ta ɓangaren babansa kuma, shi kuma ta ɓangarensa shi annabi Yusufan, Yusufu nazara fi mir'atin yauman. Annabi Yusufa ya ga kansa a madubi, fara'a jamalahu ya ga kensa fa'uji bihi, sai aka birge sa da ken nan, faƙala laukuntu abdan yuba'u na jitu bi samanin la ya arifu ƙadarahu illallahu tabaraka wa ta'ala. ya dubi kansa ya ce kai da a ce ni bawa ne da za a sai da ni ya ce zan zo da kudin da ba wanda ya san su sai Allah an ce ai banda babansa wacce abin da aka ce yayi shi ma gana shi faktalahu Allah sai Allah ya jarrabe sa wa bi'a bi thamanin bakhs aka sai da shi da kudi kuma tauyayye annabi sallallahu alaihi wasallama yana da taguwa ba a tsere ta ranar da aka yi tsere sai aka tsere ta sahabbai suka wuni a cikin damuwa sai ce menene ya faru wa'an tsere taguwarka ya ce ai babu abin da Allah zai daga a duniyar nan sai ya kai shi kasa an gane yayi eh na'am
وجاءت سيارة فأوفت واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين نعم kuma maganan da muka faɗa cewa maganan mata ba a karɓa kada mutum ya je mai da matarsa kamar baiwa kuma a gida a ba haka aka faɗa ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace annisa'u shaqa'iqur rijali yace mata 'yan uwa ne shaqiqai na baza ma akramahunna illa karimun wa ma ahanahunna illa la'im babu mai girmama matarsa sai mutum mai daraja babu mai wulakanta matarsa kuma sai la'imi wannan abu da Allah ya ajiye musu yayi wata hikimar sa ne kamar yadda ya ajiye wa namiji shi ma wata hikima su mata tausayinsu ya fi rinjaye akan hankalinsu shi ko namiji hankalinsa ya shirin jaya akan tausayinsa dan in ba a yi haka ba mace ba za ta girmar da yaro ba yaro ne zai yi fitsari zai yi kashi ya kwana yana kuka ya hana ta bacci amma daɗi take ji ba ta damu ba amma in ubansa ne zo da majinan ta tafi wajen uwarka tafi wajen uwarka kaga tausayin su yafi yawa to haka Allah ya mai da ɗabi'an su su dan haka za su yi tausayin yaron su sai je lalace ma to wannan shi abin da Allah ya ajiye don su yi tarbiyya ne in ba haka ba ba zai yiwu ba ka duba aifuwa yadda yake da wahala mutuwa ne aiko amma mace za ta aifu kuma za ta sake yarda a tara da ita ba don Allah ya rage hankalin ba in namiji ne har abada ba za ku haɗu ba ko to haka Allah ya abubuwansa hikimominsa ne ba raina ba ne kowa yana da darajarsa an fahimta musulunci bai wulakanta mace ba kafin ya zo mace kamar takalmi ne kawai da ya zo shi ya darajanta su eh don haka kar a juyar da maganan waja'a sayyaratun sai wasu matafiya suka zo daga garin Madiyana suna nufan Masar fa nazalu qariban min jubbi Yusufa suka sauka kusa da rijiya Annabi Yusuf shi jubbu irin rijiya na mutanen jeji wanda ba na suminti ba fa arsalu waridahum suka aiki mai dauko musu ruwa allazi yaridu alma'a liyastaqiya minhu eh fa adla yazra dalwahu gugansa fil biri fata'allaqa biha Yusufu take annabi yusufa ya rataya da wannan guga fa akhrajahu ya fitar da shi falamma ra'ahu da ya gansa yace wayyo farin ciki na kaga a larabci in an ce ya aini da'i ne harfin nida'i to ta ya za a kirawo bushra kuma an gane ai shine ce albushra uhduri kenan farin ciki na ki halarto hada waqtuki hada gulam gashi na samu bawa yusuf lamma da'a bi da'awati sabiqati da ya addu'a da addu'ar da ta gabata wanda muka karanta wato ma ma ta filjib bikaji bai mutu a rijiyar ba na haka addu'a ya kokari a koye ta ya shahidan ghaira ghaibin ya qariban ghaira ba'idin ya ghaliban ghaira maghlubin farij alayya ma ma ta filjiri dalili wannan addu'a bai mutu a rijiya ba ya as-sayyaratun fi dalika al-yawm kaji a wannan rana ma matafiyan suka zo fatake wal ikhwatu qaribun min al-bi'r yan uwan suna kusa da rijiya jinsi ne yartaqibuna madha sayakunu min amri yusufa suna sauraron me zai kasance na lamarin annabi yusufa eh falamma sami'u sami'u al-warida takallama hadha gulam yayin da suka ji wanda yaje shan ruwa yayi magana yace ga bawa ya ikhwatuhu wato yan uwan suka zo wa alimu annahu yusufa suka san cewa shi annabi yusufu ne fa atawhu wa asarruhu suka boye suka ce ai wannan kayan mu ne fa bawan mu ne kasuwa za mu kai shi biza'a qalu lahu hadha abduna abdun abikum dalla alaina bawa ne da ya guje mana ya bace mana wa nahnu nuridu an nabi'ahu laka muna so mu sayar maka shi wallahu alimun bima ya'malun ubangiji yace fa su sani Allah ya san abin da suka aikata qala lahu al-mufta'u anta abdun shine sai yace kai bawa ne fa sakata yusufu kaji ai ana yusufun ana yusufun ko sai yayi shiru anta abdun kai bawa ne fa alima annahu in qala la idan yace a a ya turkuhu zai bar sa walakin ya turku li ikhwati har yanzu zai bar shi ga ƴan uwansa ne dan haka sai su kashe sa aw yuhawiluna qatlahu marratan thaniya su yi kokarin kuma kashe sa marra ta biyu qala na'am ana abdun yace eh ni bawa ne amma wa huwa yanwi ana abdullahi abdullahi tabaaraka wa ta'ala shi bawan Allah ne yake abin da ya boye kenan shine ake kira tauriya eh wa sharauhu suka sai da shi bi thamanin baksin kudi tauyayye shine yan dirhamomi ma'dudatin abin kirgawa an ce dirhami 20 fakat wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance masu wato gudun duniya a cikinsa bi ma'ana suka saida shi a wulaƙance. Zahidu fi hatta ba'u bi samanin baksin 20 dirhaman faqat. Eh. Na bismillah.
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تحويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Na'am, wato Hausawa sun ce hasada ga mai rabo taki, an sai da shi gashi a gidan sarki ko? Eh, an ce, Faja'ad bihi sayyaratu ila Misra, fa ba'ahu alladhi ishtarahu bi 20 dinaran aw zawjayn alin. Wanda ya saye sai sai da shi shi kuma da dinari 20 ya saye sa da dirhami 20. Kaga ai ya samu riba. Wasu kuma sun ce a'a takalmi biyu da tufa biyu, shakwara da jamfa kenan. bi'a aidan bi thamanin baksin marratan saniyatan har yanzu an sai da shi da tauyayyen kudin ne kaga maganan Allah da yana tabbatar falamma ra'aw husnahu wa jamalahu nadaw li bai'ihi yayin da suka ga kansa sun kira ga sai da shi fatanafasa fi jami'ul aghniyai dukkan masu kudi suka yi gasa cikin sayan sa fa kullu ahli misra hadaru duk ma mutanen masar sai da suka zo li an yashtaru yusufa hatta ajuzun ما كان عندها إلا شيء من الخيوط har tsohuwa wanda ba ta da komai sai zarurruka ita ma ta zo atar bi khuyutiha turidu an tashtari yusufa tana so ita ma ta sai annabi yusufa fatanafasu fi hatta hatta turiya bi waznihi dhahaban wa waznihi fiddatan wa waznihi udan wa waznihi miskan wa waznihi hariran wato aka auna annabi yusufa nauyinsa sai aka auna kilo na zinare da kilo na azurfa da kilo na kajiji da misko da harir dukka aka sai shi wa kana arba'a mi'ati kailin al'ana zala saman yace anan ne ya tsada an gane ai mastata'a an yashtariyahu illa azizu misra da aka ba wanda iya sayansa sai sarkin masar fashtarahu sai ya saye sa to anan gashi ya kawo sa gida wa qala allazi ishtarahu min misra huwa kitfiru al-azizu sarki kitfiru shine saye sa yace matar salim ra'atihi akrimi maswahu ki girmama mazaunin sa wajen wajenki asa an yanfa'ana ya kusata amfanar mu aw nattakhidahu waladan ko ko ma za mu rike sa da tafarrasa fihi ya lura ciki haqqaqa Allahu firasatakum Allah tabbatar da ganin sa an ce asdaqun nasi firasatan azizu misra wanda ya fi gaskiyar mutane gani shine sarkin masar alladhi qala fi yusufa akrimi maswahu asa an yanfa'ana wa asiyatu bintu muzahim haka na asiya yar gidan muzahim matan fir'auna qalat ni tardalika fi musa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa abubakar as-siddiq sai kuma sayyidina abubakar radiyallahu anhu indama hadara hadarahu al-wafatu yayin da rasuwa ta zo masa qala inni khallaftu fikum umar ibn al-khattab yace na halifantar muku inna umar wa adhunnu annahu sayadilu ina tabba ina da tabbacin cewa zai zai adalci fa in kana kama adhunnu falhamdulillah in ya zamanto kamar yanda na tabbatar haka ne alhamdulillah wa in kana ghayra dhalika fa sayalamu alladhina zalamu ay munqalabin yanqalibun firasatuhu fi umara aidan sadaqat an gane ayi ganinsa cikin sai na Umar sai na Abubakar shi ma yayi gaskiya sai kuma Zulaikha bintu Taimusa sai kuma sai da Zulaiha yar gidan Taimusu mali wato malikil maghribi matar matar dan sarkin maghrib kenan wannan Morocco an gane a shine maghrib a yau eh kanat bintan bahiratul jamali ita wato Zulaiha din yarinya ce mai burgewan kyau ko mai rinjayen kyau fa khatabaha almuluku kullan dukkan sarakuna suka nemi aurenta amma falam takbal bata karba ba li'annaha ra'at fil manami shaban jamilan kaga wani matashi mai kyau a mafarki mari aqattu misluhu mislu jamalihi ba taba ganin irin kyansa ba fa sa'alat anhu ta tambayi wannan matashin wane ne fa qila laha hadha azizu misra wannan sarkin masar ne ai لأبيه فقال لأبيها إني لا أتزوج إلا بأزيز مصر بعدين أوريكوا بسيسر مصر فصارت تأتي الرسائل من جميع الملوك والأغنياء والكبراء وسيقود دكا سراكنا دما سكبي دمن يسنا زوا أكا أنا نمن إرجدا سركي إذا واتو أرد لها أبوها رسالة إذا واتو babanta ya bijiran mata wasiƙa ta ƙulu wa azizu misra ma kataba sarkin masar har yanzu bai aiko wato bai turo wasiƙa ba hatta marizat wa zahara fiha al-ishku hatta rashin lafiya bai ge bayyana gare ta hatta zunna annaha majnunatun aw maridatun har aka zaci cewa ita mahaukaciya ce ko mara lafiya ce da ƙarshe sallamu halil atibba'i suka bada ita ga likitoci فما رأوا فيها مرضا بس قولي تشوتاتك انت با قالت داياتها ما سري ننتا إنها عاشقة إتعبي جيتك تحب رجلا لم تره أنا سن ونمتم لدبك تغيش با فكتب أبوها إلى عزيز مصر أنه يزوجه بنتا بنته sai sarki ya tura wa sarkin Masar akan ce ana sai aura masa yarsa wal yursil wafdan ya aiko tawaga ya akudunaha ilaihi za su karɓe ta gare sa fa ata rusulu azizi misra fa jahaza abuha sai baban shirya ta bil abidi wal ima'i wal amwali da bayi da kuyangi da dukiya wa rakibat ila misra ta hau zuwa masar fa talaqaha zawjuha tsiru yana sa ya amma babu ya din sai goge mutaifir yake sa tsir ne sai sarki ya tare ta falamma nazarat ilaihi فإذا هو ليس الذي رأت في المنام سركن مصر إن تاجني سي تجكما باشي بني فحزنت حزنا شديدا تي مفرق تي بكين شكي متأننشي صارت تبكي ليلا ونهارا tana kuka dare da rana fa idan zauju inninun kuma sai ga mijin wato yana yana da karamin gaba la yatin nisa baya kusantan mata fa baqiyat hadhihi almuddata inda azizi misra ta zauna a wajen sarkin masar wannan lokaci fa idza bi yusufa dakhala alaiha gulaman laha sai ga annabi yusufa ya shigo mata a matsayin bawa fa nazarat ilaihi fa idza huwa ar-ru'ya allati ra'at min qablu sai ta ga shine mafarkin da ta gani wannan shine mijin nata kenan eh na'am wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard ard misra Allah yace haka nan muka tabbatar wa annabi yusufa daraja a kasar masar wali mu'allimahu min tawil al ahadisi kuma Allah ya masa haka ya koyar masa fassarar mafarki ta'abiri ru'a ru'ya wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine okay wallahi ma karana okay wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai rinja akan kowanne lamari ba abin da ke gazar da shi sai dai mutane ba su sani ba wato irin yan uwan Annabi Yusuf din eh na'am
walamma balagha ashuddahu آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نعم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yayin da annabi Yusuf ya kai ƙarfinsa shi ne shekara talatin Allah ya bashi wato ilimi, hukuman ai hikmatan wa ilman, an ce al'ilmun nafi'u shi ne al'hikmatu. fiqhan fi dini qabla an yub'atha nabiyyan gabani aiko sa annabi Allah ya masa wannan baiwa wa kadhalika najzi almuhsinin Allah yace haka ne yake saka dukkan waɗanda suka kyautata alaka tsakanin su da Allah Allah zai ba su wato waɗannan abubuwa wattaqullah wa yu'allimukumullah wa kana yusufu qassama ayyamahu thalathata aqsamin annabi yusufa ya raba ranekunsa uku ismun ya'budu rabbahu tabaaraka wa ta'ala ɗaya ɓangaren yana bauta wa Allah ne, wa kismun yafti, ɗaya ɓangaren kuma ya ta kuka don tsoron Allah, wa kismun yusabbihu lillahi tabaraka wa ta'ala, yana tsarkake Allah. Dalilin haka hawalatu Zulaikha bi kulli muhawalatin. Sai da Zulaikha ta yi ƙoƙarin wato kusanta da shi amma bai yi amfani ba. Falam ji sabilan ilaihi. Fa'amarat da ya tiha an yabnu laha ƙasran muzakhrafan bi anwa'i zinati ta umarci masu wato mata aiki su gina mata gida babba a adon tashi da kowanne nau'in zina wadibi litajida murada fi yusufa falamma tamma albina'u atqala zawjaha da ginin ya kare ta sa mijinta fa'ujiba fa'ajabahu jiddan usul qasri kan gidan ya burge mijin wa qala laha sammihi baita sururi wannan gidan da ake sai dai ki kira shi gidan farin ciki fasammauhu baita sururi arsalat ila yusufa wa zayyanatu aidan ta aika zuwa ga annabi yusufa ta adonta wannan gida bi anwa'il malauke annabi yusufa ta adonta shi bi anwa'il malabis wa tazayyana siya ita ma tai ado alaiha sab'u hulalin shakwara da jamfa guda bakwai ta an gane eh وجعلت على رأسها الدر واليواكيتا ta sa lulu da ya kutu a kanta wa kanat ayatan fil jamali ita ma aya ce a kyau qalat adkhilu yusufa ku shigo da annabi yusuf wa idza dakhala wa idza dakhala fa aghliqu al baba min wara'i sai ku rufe kofa ta bayan sa fa adkhaluhu baytan wa qaffaluhu suka shigar da shi gida sai aka rufe wa adkhaluhu baytan wa adkhaluhu akhara fa qaffaluhu aka shigar da wani aka shigar da shi ana rufewa hatta kaffalu albayt as-sabi'a sai da aka kai wato daki na bakwai hiya wa huwa faqat qala lahu ya yusufu ma ahsana aynayka ce kai idon ka fa yana da kyau shi kuma sai yace kuma awwalu ma yasilu ma ama'an minni wa yarji ila turab inna mutu sune farkon abin da zai zube koma ruwa an gane ai su koma kasa qalat ma ahsana sha'raka kai mamakin kyan gashinka kala huwa awwalu ma yantashiru minni shine farkon abin da zai watse daga ni har yanzu ta ƙara cewa ma ahsana wajhaka kai mamakin kyan fuskanka kala huwa awwalu ma yasiru daman wa sadidan Allahu akbar shine farkon abin da zai zama jini da kuma diwa kala yusufu unzur ila wato eh unzur ilayya ka dube ni faqad harrakta qalbi bil mahabbati ka kona zuciyata da soyayya qala zawjuki ahqqu bidhalika bidhalika ko zalika mijinki shi ya fi cancanta haka to a nan lokacin shine abin da ya faru ya faru a lokaci ya gabato ba za mu tsawaita ba za mu tsaya akwai magana da mun taɓa yi mutane sun yi saɓani a kai ba wai ana nufin 'ya'yan ƙaramar mace sun fi albarka a'a ban faɗi wannan ba a'a shi dama magana in ka faɗe ta to kowa yana fahimtar ta gwargwadon hankalinsa da kuma hasken zuciyarsa an gane ayi an ce duk matar da take biyayya ga namiji to 'ya'yanta sun fi albarka an gane ayi in dai tana kyautata mijinta to za su samu ‘ya'ya masu albarka ko babba ce ko ƙarama ce. Na ce yawancin matan malamai ‘ya'yansu ba sa zama sun gaji iyayen saboda wato matan ba sa darjanta malamai shi yasa ba ta haifan irin malama. Daga ƙarshe malamin zai iya auren wata ƙaramar mace na ce, sai a samu da kishiyoyin da a haɗu a haɗa mijin da matar a yi ta azabtar da su. sai ka ga ta haifi yaro wanda shi ne zai iya gadon malam wannan abin da na faɗa saboda haka kar a akasa magana na ban ce wai karawar mace ta fi yara masu albarka ba a a ma'azallahi maganan nan kuma da na faɗa Sheikh Ibrahim ne ya faɗe ta ba ni na faɗe ta ba an gane idan akwai ba lokaci da zan baku labarin yadda abin da aka yi duka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ba wato afwan mutane shi tambaya wannan majal na fatawa ne ni kuma ban kai yin fatawa ba gaskiya ba zan bude muku wannan kofan ba ina yin tafsiri an gane ai don wani tambaya da kare na din gaskiya sai mufti ne ma zai ansa ta yana daga cikin abubuwan da yake ka bala'i in wasa da addini ya fi karfin wasa malam akwai malamai da yawa suna jin zantuka fatawoyi na malaman da duk ba daidai ba ne da haka ni ba zan bude kofa a rika mun tambayoyi dan kan na ji kunya na fadi a kanku na yi ta yin ƙarya ba zan wa addinin Allah ƙarya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.